الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي لست من العباد ولا من الزهاد ولكنني معدود في الجنة العباد فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أضمار شموس القلم إلا ما أركلتني في دائرة الرفق الخفي الذي إذا لطفت به لعبد الكفي يا أول يا آخر يا عليم يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا كافي يا الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau asabar sha biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta hamsin da takwas a cikin suratul bakra wacce ita ce faɗar sama da sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka ambata musu mana lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa wayannan mutanen nasa ku shiga wannan alƙaryan idan kuka shiga wannan alƙaryan ku ci dukkanin abin da kuke so wanda kuka ga dama wal kullu babu sujjada ku shiga ta kofa ta kofa kuna masu kankan da kanku wa qulu hitta ku rika faɗan hitta naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku dukkanin zunubanku wa sanazidul muhsinin da sannu ma za mu karawa wanda suke kyautatawa a jiya Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka fara karatu akan wannan ayan lokaci ya riske mu daga cikin abubuwan da muka faɗa a jiya an faɗa cewa wannan ƙarya ɗin da aka ce su shiga ita ce baitul maqdis kuma an ce su shiga malaman tafsiri sun kawo sunayen kofofi wanda yau babu bukatuwan ƙara maimaita sunayen kofofin babban abin da dai ake ake bukata shine Allah subhanahu wataala ya ayyana wata kofa da yake so su shiga wannan garin warkul babu sujjada su shiga wannan kofan suna masu kankan da kai a jiya sai muka yi magana kan cewa sujjada yana zuwa da ma'anoni guda uku yana zuwa da ma'ana na sa goshi a ƙasa ko sujjada na sallah sujjada in ya zuwa ƙur'an yana zuwa da ma'anan sunkuyawa kamar al'inhina haka yawa haka yana zuwa da wannan ma'ana sannan sujjada yana zuwa da ma'anan sallah kamar yadda ruku'u take zuwa da ma'anan sallah kaga a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ce warka'u ma'ar raki'ina wannan warka'u ma'ar raki'ina ana maganan ku yi sallah ne tare da masu yin sallah wannan sune ma'anonin sujada idan suka zo a cikin Qur'ani kai ne karatu ko shi malami zai tsaya ya duba ya gani wannan wacce ce ake nufi a wannan wurin kaga anan wurin wani kullum da ba sujjada ba an ce su shiga garin bane suna masu sa goshin su a ƙasa suna sujjada suna tafiya haka da goshi haka kaga hankali ba zai ɗauka ba ko kenan suna tafiya a kankan suna kankan da kansu suna kankan da kansu ga Allah subhanahu wataala cewa su ba wata tsiya bace su ba wasu abu bane su bayi ne na Allah saboda haka za su saukar da dukkanin wani jiji da kansu su shiga wannan garin ba tare da takama ba ko ko alfahari an gane wannan ko sai a jiya sai muka ce daga nan ne matsalar da aka yi ta jujjuya ta a kasar hausa take ƙara tasowa ita ce matsala na za a iya tsugunna wa magabata ko manya a gaishe su ko ko ba za a iya ba sai muka ce lokaci ya riga ya riske mu za mu jingina wannan matsalan sai in Allah subhanahu wataala ya kawo mu yau da rai da lafiya sai mu tattauna ta to ikon Allah kuma jiya bayan mun shiga daki sai ɗaya daga cikin yan uwa sai yake ce min ai wannan matsalan babu bukatuwan ma tattauna ta shekaran da ta gabata an tattauna saboda haka an zo a wuce ta kawai almajiru ko almajiru sama sama ne kawai lalle bara na tuna mun mun tattauna wata matsala irin wannan har a lokacin muka sa ɗaya daga cikin bayan Allah ya demonstrate ya gwada mana yadda abin yake a gurguje matsalar shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo ba don ya rusa kyawawan ɗabi'u na mutane addinin musulunci ya bar kowace al'umma da ɗabi'anta da al'adarta matuƙar bai yi karo da na addinin musulunci ba misali matsala na aure addinin musulunci ya ya karar da mutane suna yin aurensu ko da ya zo sai ya gyara ya ce ga abubuwan da za a gyara a gyara a tabbatar da su suke nan sai a ci gaba ko daga nan sai ya sa ka'ida babu aure sai da shayi sai da la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin wa sadaqin ko wasiƙa sai malamai suke karawa wasiƙa sai aka ce ba zai taɓa yiwuwa a yi aure ba sai an cika wa'annan sharɗa ƙwara hudu a addinin musulunci kenan duka wancan auren da mutane suke ta yi daɗin nan musulunci ya kalla cewa ya to shi kenan mu addinin musulunci in aure zai yi to ga ka'idojin da za a yi da aka ce ba zai yi a yi wannan auren ba sai da wali ma'ana magabacin yarinya mahaifinta shine a tsawon farko sai in ya yarda saboda haka samari da suke guduwa da yaran mutane sai su kai su anguwan mangoro wani dattijo a can unguwan mangoron ya daura musu aure to akwai yara yara baban yarinyar aka ce fankihu wanda bi izni ahlihin na haka Allah subhanahu wataala ya ce ɗaya ce na biyu shaidu babu auren da aka yadda a yi shi a musulunce sai da shaidu ma'ana wannan shaidun ana haɗa su ne ta ɓangare guda biyu ɓangaren miji da ɓangaren mata me yasa musulunci yake sai an hada wannan bangarorin guda biyu sannan aure zai yi daga bangaren miji daga bangaren mata zai yi yanzu ni na yi aure bangaren iyaye na bangare na family na na gidana na yan uwa na family na family na ba su sani ba mun haihu da wannan matan yanzu na mutu sai kawai zo gidan mu sai na ce wai wannan yaron wannan yaron da dan mai rasuwa ne kuma tana so a ba ta gado ya abin za su gani za su ga wani bambara kwai haka sai ya zama da damuwa haka nan da ita yanzu za ta mutu shi kenan kawai sai a ganni kawai na riko yara guda biyar goma na zance duka wayannan yaran ta ne saboda haka yanzu za bar muku guda biyar sannan kuma a dan rabo gadon ta dan bani shi kenan to kai kuma awa ko ba wanda fara cewa ba kenan kai kuma awa ko so kaga sai musulunci ce in za a daura auren to ya zamanto ɓarayin miji akwai shi ɓarayin mata akwai shi shi kenan sai san cewa yanzu an haɗa wannan auren ko da wannan bawan Allah wani abu zai iya faruwa a gaba to an san akwai abin da ke tsakaninsu musamman ma dai ɓarayin yarinya kawai sai a ga yarinya da juna biyu yarinya da ciki su wayanta yan wanta ba san cewa ta yi aure ba kai kuma ka ki zuwa ka ɗauke ta daga gidansu ka kai ta gidanku ko ka kama mata daki irin irin dubara nan da wasu samari suke yi to wallahi ba har yanzu ba kamar daki ba ne ya ƙara mana hakuri ya ƙara mana sati biyu yarinyar tana cikin gidan babanta ba sati biyun ya kare ya sai ya kara dawa ya ce wallahi har yanzu zai gidan nan ne ba samu ba ai daga mana kafa muna nan a samu da addu'a malam sai baba ya ce to ba ne biyu ne a haka a haka a haka har kaga ana tafiya shekara ba ga yarinya da tsohon ciki in wayannan zai ga zan ci a gare na kuma in ba a yi da shedin nan ba sai su fara tunanin cewa yarinyar nan tana son ta lalata musu suna ta je ta yi abin magana to amma idan ya zamanto da shaidu ne ba farayinsa sun kawo shaidu farayinta sun kawo shaidu ni abokanai na sun zo ita ma kawayenta sun zo shikenan an san cewa yanzu an daura aure shi yasa ma musulunci sai ce hikimar daura auren a ma sa shi a masallaci ta yadda kowa da kowa ya zo masallaci cewa ne dan wane yana neman auren wance ni waliyi na yadda a daura auren sai liman ya ce ka yadda ce ina yadda nawa ka yanka wa diyarka sadaki ce na yanka wa yarinya ta sadaki kaza ne a gaban mutane ko ba haka ake yi ba wasu ma mawadatan a ranan ne ake kawo kuɗin sadakin sai a aji ko ba haka ake yi ba shi ke kaga yanzu duka mutanen gari yanzu an sani da zaran an ga ladi da juna biyu sai a ce to lado ne ba wani zargi yanzu ba zargi na mara mamman zargi kaga ba wani zargi yanzu kowa ya riga ya san cewa ai lokaci kaza da ya wuce an riga an zauna an daura aure makamancin wannan abubuwa wannan kenan na ji kenan an gani ko sai abu na uku sai sai sadaki an gani ko sai sadaki na bakin yarbawa ba man shaide shi sai na uku sadaki ba a ɗaura aure sai da sadaki wannan sadakin ko dai ya zamanto lagdan ko ya zamanto ajilan ma'anar lagdan shine ana cewa an yanka wa yarinya sadaki naira dubu arba'in ko da kenan garin ba dubu arba'in to dubu tama'a to tamanin ma ya yi kaɗan ya zana to ɗari to an yanka wa yarinya sadaki dubu ɗari sai a ce to gashi ko ba tunda ma'aikacin gwamnati ne ba a biya albashi ba sai ce haka addini ba shi zuwa ƙarshen wata ta fito an ɗaura aure da lado da ladi bisa sadaki naira dubu ɗari amma sadakin sai ya kai ƙarshen wata ma'aikacin gwamnati ne sai a ci to adilan ka kowa ya sani an gane wannan ko kowa ya sani to haka musulunci sai na hudu shine siga lokacin da waliyin yarinyar nan mahaifinta kenan ko wanda mahaifin ya wakilta ka san ana yin haka mahaifin sai ya ka san kasan hausa akwai kunya mana sai mahaifin sai ya ce ma kanin shi kai za ka aurar da yarinya ai yarinyar ka shi sai ya zauna in kuma kanin ne zai aurar sai ya zo gurin babban wan sai ya tsuguna sai ya ce to auren yarinyar ka kai da za ka bayar kaga yanzu an wakilta shi kenan musulunci dama ya yarda da wakilci shi kenan yanzu wannan wanda aka wakilta din za a yi siga wannan siga shi ne shi wanda ya zo daga farayin miji zai ce ina neman iri ko ba ka ake cewa ba ka san hausa sai shi kuma babban wani sai idan yi fiska sai shi wani iri na hatsi ko ko na moto sai ɓata rai sai shi a na mutum ka ga wurin zai ƙara ladabi a cikin na mutum ce to wace ki a gwada shi a gani ya san wacce ake nema don washe daga ciki ki Aisha ko Koladi sai ga kun bai sani ba sai ki Aladi ki Koladi ki to ki to mun ba ka ba kuma kai ba shi da ya wakilto ka mun ba ka ka kai masa ko ba ka ji faɗa ba ka sarauta mun ba ka ka kai masa to da shi kuma wannan ya ce na karɓa to shi kenan siga ya gama da an ce an baka ba shi bane wannan hadisin da ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku ba a wasa da su ko ba haka manzo Allah ya ce ba na farko in ta bawa kana da bawa da yake karkashin ka kawai sai ka kira wani ka ce a dan gani ne kai na kai na yan da ka yake la ilaha illallah ya ta jin da yake kai banza wasa nace maka wasa nace na yanka kudi na sai musulunci ya ce ina ai kana ce wannan ka'in ta shi kenan ya tabbata ba a da bukatar niyya a wannan wurin ba a da bukatar niyya sai na biyu matsala na na saki mutum yana tare da matansa ba faɗa ba komai kawai zai ce mata nan da mata ce baban abba da ta ce yau ne kam ina cikin farin ciki sosai saboda wannan murnar da nake ciki na sake ki sake uku sai inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi ayyo Allah haka za ka bin ka sha mana na ka ke wawuya wasa nake miki kusan ya ce a kai ne wawa yanzu kai ne wawa yanzu wannan abun ba a wasa da shi saboda haka tun da ka ce ka saka to shi kenan ta saku ba a da bukatan niyya a wannan wurin ba a da bukata sai na uku shine kuma na ƙarshe shine na baka auren yarinya ta kai kuma kai murna kai tsalle na ansa ce sakarai hauka nake sai sai daga kai shekara arba'in da biyar kawai ɗauki yarinya na ya sha takwas na baka wa za ka ce mun san shi shekara ya kake aure ya tabbatu aure ya tabbatu kawai shaidu za a nemo da kuma sadaki shi ke shi da musulunci yake nuna maka wani an gane wannan kaga nan musulunci ya ɗaura mutane akan al'adarsu sai ya ƙara musu ɗari matsala na gaisuwa larabawa suna da yanayin gaisuwansu hausawa suna da yanayin gaisuwansu yarbawa suna da yanayin gaisuwansu nufawa suna da nasu yanayin gaisuwan kamar yadda ibo su ma suke da nasu yanayin gaisuwa duka ba wanda musulunci ya hana an gane wannan abinda musulunci yake nema shine a fara gabatar da na musuluncin a fara cewa salamu alaikum tukunna ko ba haka ce ya kasar hausa ba salamu alaikum ka shigo ɗakin baban naka sai kuma ka tsugunna sai ka ce ina kwana baba ko ba haka ake yi ba ina kwana kaga an yi na musuluncin yanzu kuma sai a yi na al'ada da aka saba larabawa su ka'idan gaisuwansu shine a runguma juna haka sai wannan abun na dai ka wuya a haka ko ba haka ba haka suke yi wannan shine ka'idan gaisuwansu musulunci ya bar musu kayan su sai kuma ko da yarinyar ka ne ya shekara sha takwas in ta zo haka za a yi ba kai a kasar hausa za ka iya wannan a kasar hausa ba za ka iya wannan ba kawai yarinyar ka ya shekara sha takwas kawai tana shigowa gida kawai sai ka rungume ta ka kara rungu ka wani ka nan ka ne ka nan ai idan kai ne limami ma ba za ka rabin ka sallah ba kuna ga ah liman nan aka to a ban fada ba liman ban fada ba to ka gani ko to mu kuma gaisuwar mu shine a tsugunna ko sai a tsugunna shine girmamawa da mutuntawa to musulunci duk bai hana wannan ba an gane wannan ko su masu kokarin cewa musulunci ya hana wannan wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da suke kama hujja da shi kenan wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsugunna zai gaishe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan gaisuwan ajamawa ne ma'ana wannan gaisuwan wa'anda ba larabawa ba ne ya za a gaishe da manzon Allah da gaisuwan da ba nasu ba wannan gaisuwan ajamawa ne kaga bai ce shirka ba ko ya ce shirka shi a wannan gaisuwan ajamawa ne an gane wannan ko to shikenan babban hujjar da wayannan bayan Allah suke kafa hujja da ita cewa kar a so gunna a gaishe da iyaye ko a gaishe da manya ko wasu masu kima da daraja shine wai tsugunno wai yana cikin sallah ko akwai wani hujja da ya wuce wannan wai tsugunno yana cikin sallah kuma gaba ɗaya abin da aka yi imani da shi shine babu tsugunno a cikin sallah ko akwai tsugunnu in ma baka san menene tsugunnu ba malam isa dala dan gwada mana inda ake siya ya tsugunnu yake wannan shine tsugunnu ka taba gani wani yana sallah ya haka ka taba gani to bisa kaddarawa an ma sa gwiwa a kasa sa gwiwa a kasa akwai wannan sallah akwai yi masu irin wannan zama kuma musulunci ya yi magana a kansa ko kuma musulunci ya yi magana a kansa haka ne to shi kenan bisa kaddarawa mu kaddara wannan yana cikin sallah da suka ce a gaishe da manya a tsaye ba tsayuwa baya cikin sallah ko ba barilla bane dan ma ya gyara mu ya ce barilla ne ko tsayuwa domin kabbaran harama barilla ne tsayuwa domin karatun fatiha barilla ne tsayuwa domin karanta sura sunna ne ko dagowa daga ruku'u barilla ne dan sai ka kara tsayawa tukunna sosai ko ba haka bane to wanne ne kenan ma yafi zama abin da ke cikin sallah saboda haka wannan matsala ne wanda mun riga mun tattauna ta Allah dai ya ce mana kawai Allah ya saboda haka ƴan uwa a ci gaba da mutunta manya a girmama su a mutunta su akwai matsala na babba ya shigo a miƙe a tsaya a gaishe shi ko ba haka ba kamar misali za ka ga kana wuri sai ka ga wani babban malami ya shigo sai ga duka dattawan da ke wurin duka an tashi hadda wasu matasa ma duka zai ga an tattashi haka ne ko to wannan duka abu ne wanda yake halaliya ne a cikin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har umarni ma yake yi da ayi haka din lokacin da Sa'ad ko hadisin Sa'ad lokacin da aka jijji masa ciwo an kamo a wurin yaki ne aka jijji masa ciwo aka kamo kuma mutanensa kabilarsa kenan misali kamar misali za a ce Hausawa suna da babban jagoransu ko shi kenan sai a kawo su gashi kuma wannan shugaban nasu jagoran nasu su wayancan ba su yi imani ba shi kuma wannan dama ya riga ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana sai suka ce su abin da suke so wannan musulmi ɗan kabilan su shine zai musu hukunci manzon Allah ce kun yadda ce to shikenan a ji a ɗauko sa'ad daga cikin gida inda yake jinya ɗauko shi sa'ad na tahowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu li sayyidikum ku tashi ku girmama shugabanku dukansu kuma suka tashi suka miƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan na na Fatima alaiha salam ta shigo inda yake manzon Allah yakan tashi mata tsaye yassa ce ba sai ya tashi kamar yadda ita ma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo take miƙewa sai da shirka ne ko haramun ne manzon Allah ba zai taba yadda a yi wannan an gane wayannan abubuwan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana wannan matsala na gaisuwa kenan mun gama da wannan matsala insha Allah ta'ala wa kuma warkul bab sujada wa qulu hitta ku ce hitta mun yi karatu akan wannan hitta din jiya hitta din wasu malamai suka ce a yadda aka faɗa din nan hitta din haka aka ce su ce ma'anan hitta din shine hafa Allah ka faya na ya rab ka kankare mana zunuban mu ya Allah wasu malamai kuma suka ce abin da ake nufi da hitta din shine qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah kamar yadda imamu qurbabi ya kawo sa a cikin littafin nasa qulu hiddatun nafsin lakum khatayakum in kuka faɗa haka duka za mu kankare muku zunubanku gabaki daya wa sanazidul muhsinin za kuma mu ƙara wa masu kyautatawa shi menene kyautata wannan kyautata wannan dai kololuwan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yayi bayanin sa shine cikin hadisin nan na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye sa ma huwa al-ihsan yace al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa duk abin da za ka yi ka suranta a ranka cewa yanzu ga ka ga Allah ne Allah yana ganin ka shine zai baka lada kan wannan aikin da kai za ka tsaya ka yi shi daidai an gane wannan ko to Allah ya ce wa sanazidul muhsinina da sannan za mu ƙara wa waɗanda suka kyautatawa kamar yadda muka faɗa cewa Imam Bukhari ya kawo zantuttuka daidai daidai har wurin guda takwas akan wannan aya wanda muka ce kai wanda kake ɗalibin ilimi ne kawai za ka zo ka kalla haka sai ka wuce cewa ai zantukan da ke cikin wannan ayan ba su kai goma daga cikin abin da shi imamu kurfabi yake magana a kai zancen shi na shida kenan saboda zancen na da yawa mun tsallake wasu zancen sa na shida shine baya halatta mutum ya canza lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya halatta mutum ya canza lafazi na Allah subhanahu wataala ma'ana idan Allah subhanahu wataala ya ce ka taho to kai baya halatta yanzu ka ce ya zo ko ka zo in Allah ya ce ka taho ka taimawa ne ya taho ka kuma ka ce Allah ya ce ka zo baya halatta saboda mene fa baddala allazina zalamu qawlan sun canza labazin da Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da shi saboda ka sai malaman musulmi suka ce idan Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da lafazi kaza to baya halatta mutum ya canza wannan labazin kamar misali kiran sallah mutum ya ce yadda musulunci ya tsara shi ne a ce Allahu akbar Allahu akbar ko ba haka ba ai akbar shine mai girma ko ba haka ba akbar shine mai girma ba ba sana akbar ba kenan to baya halatta yanzu kai saboda ka je Sudan ka dawo ko ka je Madina ka dawo ko ka je ina Morocco ka dawo ka ce a ai ka gano wani kalma ma wanda yake irin wannan kalma ce Allahu azim Allahu azim aka ce kai kuma ya bulala wannan saboda ne ya canza abin da shari'a ta tabbatar da shi baya an gane wannan wannan shine abin da imam qurtubi yake kokarin faɗa mana nan wannan sai dai wasu malamai suna ganin cewa za a iya in dai ba abin da nassi ya zo da shi bane to za a iya canza ma'anarsa kamar misali ruwaito hadisi ko kamar misali ruwaito hadisi innamal a'malu binni binniyat ko to akwai wanda za ka san ce innamal a'malu binniyat to idan ka ce innamal a'malu binniyya ka canza lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi so wasu malamai suke ganin cewa to ya halatta za a iya ruwaitowa da ma'ana kamar yadda wasu daga cikin malamai suka magana akan cewa za a iya faɗan saƙon Allah subhanahu wata'ala da yare na ajamawa kamar misali yanzu sai ka ce ma'anan fatiha alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Ai ba haka Allah ya faɗa ba, yanzu ka kana fassarawa ne, ko sai suka ce to irin wannan isar da saƙon Allah ɗin da wani yare dan waɗanda ba yaran su bane Allah ya saukar da alkur'ani su fahimta suka ce wannan babu laifi amma kasdan da gangan ka zo za ka yi sallah ka ce Allahu akbar dukan yabo da godiya sun tafi daga Allah ubangijin ta duka yayi mai rahama mai jin aka ce kai baya an gane wannan ko sai dai mene ka yi shi yanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ana gane abubuwan da malaman suke magana akai akwai hadisin sayyidina Umar ko za a ce asar din sayyidina Umar shi sayyidina Umar yana ganin cewa man sami'a hadisan fa haddatha bihi kama sami'a yana ji yana jan hankalin mutane cewa duk wanda ya ji wani zance to ya isar da wannan zancen kamar yadda ya ji wannan zancen da lafuzan da ya ji shi yana da zantukan da aka wanda suna da magana suna da yawa haka sosai domin abin da yake kokarin faɗa a wurin shi idan ni na canza zancen da lafazina kai da kaji yanzu kai ma in ka je ka canza lafazinka shi ke lafazin da aka faɗa sakon da shi ya riga ya ɓace yanzu ko ba haka zai zama ba lafazin ya ɓace kenan saboda haka su malamai suka iyakan kokarin su cewa a baya halatta haka sai dai su wasu daga cikin malaman musulunci suna ganin cewa a za a iya ruwaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma'ana domin mafi yawancin hadisai wasu mafi yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ruwaito wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma'anoninsu suke ganin saboda haka yin haka din babu laifi amma wasu malamai sun rike wuta sosai inda suke ganin cewa ba za a iya haka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa ballaghaha kama sami'aha ma'anan wannan na fa addaha kama sami'a ma'anan wannan hadisi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya nawwara kamar dai da Hausa mu ce Allah ya yi rahama da jin kai ga mutumin da ya ji ɗaya daga cikin zattuttuka na ya isar da wannan zancen da ya jinawa kamar yadda ya ji ta ba tare da ya canza lafuzan ba Allah ya haskaka sa shine kamar dai a ce da Hausa Allah ya rahama a gare shi Allah ya yi jin kai a gare shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana yin wani addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta fa qala rajul sai mutumin sai ya canza yace wa rasulika allazi arsalta fa qala allazi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa nabiyyika allazi arsalta ne shi ba ba rasulu ne ce ba nabi to wannan sai ya kara jan hankalin wasu malaman cewa in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gyara kalman nabiyu da rasulu to baya halatta kenan a canza da wata kalma wanda ba ita din ba sai malamai su ma su kara cewa to ai wannan wurin shine idan ka ce wa rasul ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jerin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kenan ka bashi ne shi a matsayin mursali kawai ta za ka zama Allah ya ce a ni annabi ne kuma ni mursali ne saboda haka yi amfani da lafazin da ne amfani ne shi wannan dai zantuka ne na malamai wanda Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri sun kawo zantukan wanda la ta'uddu wa la tuhsa ba abinda mu da muka zo daga baya zamu ya faɗa sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri an ce nan kaga kun baqaya kun an karanta wannan nufir da kun baya kuma wannan ne matsala ne na kira'o'i na malamai Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri an yi maganganu akan menene asli na khataya din wannan kuma barayin malaman loga ne wanda ba ma san mu duka tsawaitawa akan wannan abun wa sanazilul muhsinin a ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya ce da sannu zamu ƙara wa masu kyautatawa wurin bautansu sai Allah subhanahu wataala ya ce ayan gaba
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
Allah subhanahu wata'ala ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yasqun aya ta 59 cikin suratul baqara ma'anan ta Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa baddala al-ja'iruna dhalluna min bani isra'il sai wa'annan shakiyan mutanen daga cikin bani isra'ila sai suka musanya wannan zance na Allah subhanahu wata'ala ta hanyar baddala wannan da aka faɗa a baya na cewa da aka ce suke hitta ko hitta sai suka ce hinta shine fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum ba abinda aka ce su faɗa ba suka je suna faɗa fa anzalna Allah yace sai muka saukar musu muka saukar ma da wayannan mutanen da suka zalunci kawunansu daga da azaba daga sama bima kanu yafsukuna saboda wannan fasikancin da suka je suna yi kenan a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce ayi kaza ka ce kai ba za ka yi ba za ka yi gaban kanka to fasikanci ne daga nan ne matsala na wane ne fasiki ta kuma take tasowa fasikin mutum shine dukkanin musulmi wanda ya sauka shoulder daga right track daga ainihin turba tsarin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi misali wannan shine titin da aka ce a bi domin ya kai ka kasuwa akan titi aka ce kowa ya da babur ɗinsa shi ganin sai aka samu wani tunda nan kaga wannan titin sabo babu shoulder shi ko kuma akwai shi ne aka ɗan ja wannan farfen da ko kamar shi ne suka ɗan yi shi ta farin fenti amma ƙa'idar shaida shi ana ɗan bambanta shi da kwalta sai ya zama an sa gravus ko ba haka ake yi ba ƙa'ida ke nan to mu kaddara wannan farin fentin nan ne shaida din an ce ai tafiya ne akan wannan tsarin na tsakiyar nan haka duk inda mutum zai je to idan mutum ya sauka daga wannan tsarin ya dawo wannan shoulder din da ba nan ne ainihin inda aka ce abi ba akan tsari na shari'a musulunci to wannan mutumin ya zama fasiki an gane ko fafasakawa an amri rabbi ai fakharaja an ta'ati rabbi fita daga da'an ubangiji Allah subhanahu wata'ala ko da na minti ɗaya ne shi ake kira fasikanci an gane wannan ko ta Allah subhanahu wata'ala ya ce fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukuna ai bima kanu yakhrujuna an ta'ati llahi mun musu azaba ne ko mun saukar musu da azaba ne saboda sauka daga bin tafarkin bin Allah da suka yi kenan shi Allah subhanahu wataala baya son ko daidai da minti daya ka sauka daga yi masa biyayya ka saba masa domin mene wannan safin da zaka yi na minti daya zai iya ja maka zama a gidan wuta ba mamaki shekara miliyan nan gargaza matasan nan wayan na cewa shekara miliyan sai suke rayu malamin nan shi baya jawo rahama to to barje ya zo ba mu bar malam amin miliyan nawa to dubu nawa saban Allah na minti ɗaya ba zai kai mutum ya zama ya zama a gidan wutar nawa dubu ɗaruruwa dubu ɗaruruwa kai yanzu zaka ga gana abin kaman wasa ne ko yanzu misali musulunci ya karara cewa duk musulmin da ya sha giya ai kurba ɗaya haka ya kai minti ɗaya bai kai minti ɗaya ba mutum ya kurba kofi ko kurba ɗaya da kwalban haka kawai ya kurba ya kauce kwalban ba zai kai minti ɗaya ba za a iya cewa sakan talatin ko wani abu makamancin haka kai sakan biyar ya sauke to wannan daga wanda ya sauke in dai sunanta giya ne sai ya yi kwana arba'in Allah bai karɓa sallansa ba sai ya yi kwana arba'in ba a karɓa sallansa ba kuma dole ne sannan wannan shantin da ya yi kuma za ta ja masa zama a gidan wuta to wannan ba zan faɗa ba kai ka suran da ranka in ya kurɓa sau ɗaya ba za a karɓi sallansa ba na kwana arba'in yaya tunaninka hukuman kuma zai biyo baya ai ya kuna nan kaga bai ma kai minti ɗaya ba kenan yanzu bil ittifaq cewa ya daga kwalban ya kurba ya sauke sallansa na kwana arba'in ba za a karba kuma dole yi kuma ya in ya kuma aikin banza ana gano maganar da muke in muka bar wani abu sai mutane su ga kamar ko muna exaggerating ne ba maganar exaggerating bane nan wurin maganar gaya maka ne saboda da ni da kai kar mu je mu fada ko kar mu je mu fada abin takeici abin takeici wani yaro wanda bai kai shekara goma sha takwas ba ba ana rinjin ɗin shekarunsa shekarunsa wurin sha biyar ne wani abu makamancin haka shi ne aka gani yana zuwa wancan club ɗin yana shan giya musulmi ba musulmi Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah mun tuba Allah ka yafe mu sai da ka ga yadda yanzu bai riga ma ya balaga ba ya fara wurga kansa zuwa asara me kuma giyan ke haifarwa banda katotan ciki kawai kun suna haifar da wani abu ne to to to ba ya faɗa wani fa'ida na biyu sai fitsari wai ma'arama to haka kawai fa'ida ne kuma to ina ma fa'ida nan wani mutum ya fitsari ya zama amalala kenan Allah mun tuba Allah ka yafe mana dan da haka mutane a kiyaye fa baddalin ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yasquna tun da haka fita daga da'a ta Allah subhanahu wata'ala shi ake kira fasikanci shi kuma Allah subhanahu wata'ala baya son fasikanci kai da kanka ma an ce maka fasiki ba za ka ji daɗi ba ba shi bane malam mai alari yake cewa wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu bi ghairi daruratin ko ba haka ya faɗa ba baya halatta a matsayinka na musulmi mai hankali kai abota da fasiki kai abota da wanda yake shan giya ko yake zina ko yake saba wa iyayensa bi ghairi daruratin ba tare da wata lalura ba ko yake gulman mutane duka wannan shari'a ta hana to kai da ni baya halatta mu zamanto muna saba wa Allah ballantana mu zamanto cikin fasikan dukkanin cin daɗin da za ka yi a duniyar nan fana wani lokaci ne dukkanin jin daɗin kai Allah ma ce maka yayi jin daɗin duniya gaba ɗaya ɗan ƙanƙani ne kul mata'ud duniya qalil yace duk jin daɗin da za ka yi a duniya misali a raya kan kai shekara saba'in ka rayu cikin daula misali a ce babanka shine Bill Gates ka ci goma ka sa goma da abin da kake so ka yi aka ce jin daɗin nan da za ka yi a cikin tsawon shekara saba'in ɗin nan na ɗan ƙanƙani ne kwamfiya to abin da za a yi maka a lahira sau da ka dan mene ne za ka je ka yaudare kanka ka ɓata ka ɓata ma kanka rayuwa ko mun faɗa in abinci ne duk daɗinsa da zaran ka sa a harshe ya zo nan makogaro daɗin ya ƙare ko ba haka bane amma mafi daɗi a ƙasar hausa shine ka ci kaza ko dan wasu kasan su iyaye sai ana yana tambayar ka faɗa abin da su kuma wurin su ba haka bane ko ka san wasu iyaye su dan wake shine daɗi a wurin su wani tuwo to shi dai baba da muke tare da shi anan yace a kazan dai kazan kazan dai yau ka gani ko to in kaza ne daɗin ka da ka ɗauko ka sa a harshen ka ka tauna ya zo nan makogaro daɗin ya ƙare da ka tauna shi kenan fa ya ƙare in kaya ne da ka ɗauko ka sa a jikinka shi kenan daɗin ya ƙare kana kallon gilashi daɗin ya ƙare yanzu saura kuma burgewa sai da ka fito yanzu sai ka ɗan kalla ma ana ɗan kallon abuwa kana ɗan haka kana haka kana ɗan haka eh to ya sa takalmin dubu goma hula ta dubu biyar agogo dubu talatin ko ba haka ba yajin ganila ne ko galilo gazina ka ga garan su gezina ya sa gezina ta naira dubu goma ko dubu arba'in dubu ɗari to an ya fito shi dole za ga yana ɗan kallon ba ga ba zai ce an yawa kuma mai kyan ne kuwa to shi kenan mun kuwa birge mutane shi kenan ka wuce kanka zuwa ga halaka sai musulunci ce kulma ta uddun ya kalin dukkanin jin daɗin duniya da kake gani kankani ne Allah sai ka rage maka bal tu'thiruna hayatad dunya ai matsalan mutane sukan zaba jin dadin duniya ne su watsi da lahirar su amma Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa ai lahira ita ce mafi wanzuwa ita ce mafi dacewa mutum ya karar da rayuwarsa dan neman lahirar kuma a lokaci da musulunci ba ba ya hana ka neman duniya bane ko shine kissan karuna dinnan wa fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi lahiranka ka nemi duniyanka ka'ida ta musulunci kenan amma kar ka yadda neman duniyanka ya shagaltar da kai akan lahiranka har ka koma kana neman yaki halal yaki haram Allah subhanahu wataala ya yafi mana fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun sai Allah ya ce wa idh istasqa musa liqaumihi فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yadda tufka Musa da qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tu fil ardi mufsidin ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku tuno ni'imomi na a gare ku mana daga cikin ni'imomin akwai shayar da ku da muka yi ta hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da kuke cikin wannan dimuwar na tsawon shekara arba'in kishi ya kama ku kuna ta neman yaya za a yi a sha ruwa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya guda kada al'ummarsa su halaka domin ka'idan kowane annabi shine baya son al'ummarsa su halaka to amma in ya zamanto babu wani zaɓi sai dai a yi addu'a wa al'umman su halaka to bayan da za a yi sai dai a musu addu'a an gane wannan kamar yadda za mu karanta kisan annabi nuhu ko da annabi nuhu yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka yi su musulunta har ma suka koma suna jifansa suka koma suna masa izgilanci har yace dai rabbi la tazar al ardi min al kafirina ko ba haka ba har lokacin da aka masa umarni ma ya fara tsira wannan jirgin ruwan suka ka gani dama ka iya wannan ka zo kake ba kanka wahala wai dama ka iya kafinta ba ya zo yana kera jirgin ruwan nan ba ai shi ne zai ba dama ka iya wannan ka zo kake ba kanka wahala da ka cigaba da kafintirin ka kawai ai da ya fi maka ka gani annan annabin ka shi yanzu ka koma kafintar ka ci gaba shi ne wannan addu'a rabbi la tazar al ardi من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا إبارك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا كذا أي الدعاء نيي sai Allah ya ansa sai kuma aka yi maganin wa'annan mutanen to in kaga annabin Allah ya yi addu'a azaba ta zama mutanensa an yi an buga an buga an buga bayan da zai ya ki ci ya ki cinye ko mutumin da kai banda annabin Allah ne ba wanda zai iya wannan ka zo kana ma mutane wa'azi su zo su shiga musulunci su zo su shiga musulunci tsawon shekara ɗari tara da hamsin ɗari tara da hamsin ba shi ne shekarun da aka yi ana yin wa'azin ba wai shekarar rayuwarsa ba dubu ba ba hamsin illa hamsina aman shekara ɗari tara da hamsin kana kiran mutane a zuwa shiga musulunci a zuwa shiga musulunci aka ki shiga sai mutane bakwai sukan imani da shi wa ma amana ma'ahu illa kalil babu wanda suka yi imani da annabi nuhu sai mutane bakwai wasu malamai suka ce a ba bakwai bane arba'in ne wasu malaman tafsir suka ce a ba arba'in bane saba'in ne kai ko ma nawa ne a tsawon shekara ɗari tara da hamsin mutanen da suka yi imani da kai a ce saba'in ne kafin an sha wahala bayan duka da suke mai su ja shi ba har sai su gashi bola su wargar da shi ce gobe da kara ai ban da annabi Allah in ustazan yanzu ne Allah ga mutum ai zai ce kai inna abdullahi wasi'a ya ce ai kasan Allah na da yawa bari mu kaura daga nan sai ya tsallake kawai abin shi to amma annabin Allah ne ya jure ya jure ya jure almuhim abin da muke ganin faɗa nan wurin sai in ka in ga annabin Allah yayi addu'a azaba ta zo ma al'umma to sai in bayan da za a yi to annabi nu annabi annabi Musa alayhi salatu wasalam yanzu ya roki Allah ya shayar da al'ummarsa saboda kada su halaka sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan tunda haka ne ga wani dutse can ka je ka daga wannan sandan naka ka buga wannan dutsen da ita idan ka buga wannan dutsen da ita idan ruwa zai fito a cikin dutsen ruwan guda goma sha biyu kowane al'umma naka kowane gida da nasu inda za su sha ruwa za ka zama karanta a cikin tafsiri in kayan nisa cewa abin sai ya zama to kamar yadda ka ga mama na mace nonon mace haka wurin ya dan yi tsini haka a cikin dutsa sai ruwa ya rika fitowa nan wurin kowa ya san nashi za mu karanta a gaba ka san dutsen zai zama to fo kwana kenan zai zama to kamar zagaye haka ko zai zama to round idan ya zama kamar wannan teburin nan kafa guda hudu nan kafa guda hudu nan guda hudu nan guda hudu nawa sha biyu fanfajarat min husnata asharata aina kada yalima kullu unafin mashrabahum kowane ɗaya daga cikin kowane kabilan nan ko mutanen nan naka ya san me ake nufi da wannan wurin wannan wurin to na gida kaza ne kaga misali wannan gidan gidan su Yahuza ne wannan wurin na wurin su Binyaminu ne wannan na wurin su familin Annabi Yusuf ne tilai su ne bani Isra'ila ya ƴaƴan Annabi Yaqub ko to wannan wurin na mutanen Ware yawwa nan wurin nasu ne nan haka duka dan can gidan ba zai je can wurin ya sha ba haka kowa zai tsaya a wannan wurin kad alima kullu unasin mashrabahu daga nan wurin ne zaka karo ga zaka ga maganar da shi Imam Qurtubi yake yi yace ka tsaya kalla dutse Allah subhanahu wataala bai halice shi haka kawai ba dutse da kake gani ba yi shi haka kawai an yi shi dan ya zamanto aya gare mu mu musulmai kai da kai ma da kake sauraron mu ko kafin an ce a cikin karatukan namu akwai wanda ma ba musulmai ba suna sauraron karatun namu to an da shi wanda ba musulmi ma shi ma dutse ba haka kawai Allah ya yi shi ba Allah ya yi sa dan ya zamanto darasi da aya a gare mu gaba ɗaya mu Allah subhanahu wataala ya ce a cikin suratul baqara ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار a wannan ayar sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka cewa a cikin duwatsu ba akwai wanda ya fi zuciyar ɗan adam amfani domin shi dutsen yana jin tsoron Allah zuciyar shi dutsen yana ma da taushi har yana zubar da ruwa domin tsoron Allah shi ne wa inna min al-hijarati lamma yatafajjaru minhu al-anhar وإن منها لما يشقق وإن منها لما يهبط من كشية الله akwai dutsen da zaka ga saboda tsoron Allah sai ya fado kawai ba wata ran zaka ji an ce wani dutse ya murgino ya fado ba in kana tafiya zaka ga dutse kamar an daura su akan akan juna ko ba wani wanda ya daura su Allah ne to idan dutsen nan yana nan a tsaye yana nan a tsaye yana nan a tsaye dama yana da rai kamar yadda malaman geography malako malaman geography suka tabbatar cewa kowane dutse yana da rai ko kamar yadda wani malamin mu na Morocco yake cewa la tahjiran min al-hafa karkare da tsakuwa da kake gani domin kowane dutse daga hafa ne ya fara to wannan dutsen yanzu yana tsaye yana tsaye yana tsaye tsayi wannan da kaga yake yi nau'i ne na bautawa Allah so yanzu idan tsoron Allah ya ƙara kama shi kawai sai faɗi kamar yadda ɗan adam idan yana tsaye sai wani abu ya kama shi na tsoro ya yake sai faɗi ko ya ruga a guje ko ya suma ko ba haka ake yi ba misali mutum ya fito cikin dare kawai sai ya ga wani aljani ya zai zai suma ne wani ko wani kuma ba suma ba zai zare ko ba haka yake ba to wannan dutsen yana tsayin nan sai tsoron Allah ya ƙara karuwa a jikinsa sai ga ya faɗi wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah saboda tsoron Allah me ke sa duwatsu su fado in ji Allah yace min khashyatillah ne saboda tsoron Allah kaga kenan wannan samfuri na farko kenan wa inna minha lama yashqahu fa yakhruju minhu al-ma shi da muka fara da shi cewa yana fitar da ruwa saboda tsoron Allah din sannan Allah subhanahu wata'ala yace idan kana tunanin kai mai taurin kai ne to kalla dutse wannan dutsen ni ne Allah na halice shi yadda kake ganin wannan dutsen to haka zan narkar da dutsen nan ranar lahira ballantana kai da kake flesh kai tsoka sai Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in ka ga dama Allah ya ce ka zamanto dukkanin abin da zaka zamanto kamar zamanto dutse mana saboda tsabagen taurin kai kai Allah ya ce ka gama duk abin da za ka yi ka zo nan za mu koda ka kenan Allah ya yi magana a kan dutse a nan wurin cewa kada kai karkayin taurin kai karka garin kamar kai gagararre ne a hausawa sun ce babu gagararre sai barare a Allah ya ga dama ya bakka ne kawai wannan kenan a wani ayan a wani ayan sai Allah subhanahu wataala yake nuna maka karkarka yin girman kai shi Allah baya son girman kai ballantana ka rika tafiya a doron kasa kana jin kai wani isasshe ne kai wani isasshe ne saboda Allah ya baka kuɗi ko Allah ya baka mukami ko Allah ya baka ɗaukaka ko Allah ya baka ilimi Allah ya ce a Allah ya ce innaka lan tahrika al-arda wa lan tablugha al-jibala tuna duk tafiyar da zaka yi a doron kasa kana takama kana wani kana wani kana wani kana wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai ba za ka iya tsara kasa ba saboda tsabagen takun da kake yi ko ka taba ganin wani saboda taurin kai in yana taka kasa sai kasar da rika tsagewa sai Allah ce innaka lan takrika al-arda wa lan tabluga al-jibala ula ba za ga mutum yana wani haka ba yana wani haka ko to wannan dai kan Allah ce ai ba za ka yi tsawon dutse ba ko yanzu duk garin na akwai wani saboda girman kansa da isansa in ya daga kai yana kaiwa dutse ta goro yana kaiwa sai da kanan wurin sai Allah subhanahu wataala ya ce a a wani ayin sai Allah subhanahu wataala ya nuna maka cewa dutsen nan kuma mukan yi amfani da shi wurin azaba dole da kake gani Allah yakan yi amfani da shi wurin azaba misali Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratu fil yake cewa tarmihim bi hijaratin min sijil wannan dutsen da kake gani da shi ne Allah ya halakar da wasu kinan da ni da kai a ce ban muji Allah ya amfani da dutse ya halaka mu ba ko makaranta nan dare mun faɗa wani mutum yana zaune a shagonsa ko wani dutse from nowhere ya duro sama daga sama ya fasa shagon shi amma Allah bai sa ya kashe shi ba sai wannan dutsen ya zamanto sanadiyyar arzikinsa ya san ganin dutsen yana nawa wayan malam Buhari dutse ne from nowhere ba wanda ya san daga ina dutsen ya faɗo zai kai girman hannun mutum haka malam Buhari ko ya dan wuce bai kai ba ko dutsen zai kai kamar haka ya faɗo daga sama ne ko daga ina ne Allah kaɗai ya sani ya fasa shagon wani mutum ya duro bai kashe shi ba wannan dutsen an zo ana ta kallon sa ana mamakin wannan dutsen an taya wannan dutsen naira miliyan ɗari bakwai da nawa dutsen da ya faɗo daga sama an taya dutsen naira miliyan ɗari bakwai da saba'in da sittin ko da sittin yana wayan malam buhari me san ya ga dutsen yana cin auren su kenan in Allah ya ga daman azurta ka zai yi maka ko hako shi yayi ba hako shi yayi ba Allah ya nuna cewa to yana azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya so a wani ayar sai Allah subhanahu wataala ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijil wa amtarna alaihim matara duka wayannan ya nuna maka cewa dutsen nan karkare na shi karkare na shi ba shi bane suka gare suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba san wani ne annabi Muhammadu ba إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم kana ne magana cewa kai annabin Allah ne kana cewa kai annabin Allah ne in kai annabin Allah ne ka ce Allah nan naka ya mana ruwan duwatsu Allah subhanahu wataala ya ce a a ai ba za mu muku azaba ba in annabi Muhammad yana cikin ba za a taba yi ba zai yi ba sannan kuma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati Allah ya ce ba zan muku azaba ba matukar kuna yin istighfari wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan taba musu azaba ba matukar suna yin istighfari saboda haka wannan istighfarin ne kaga ya ƙara dawowa a ci gaba da yi kawai an gane ko a ci gaba da yi har sai ranar da mutum ya mutu Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce بعصاك الحجر فانفر من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأتوا في الأرض مفسدين شوى كتفي ولا تأتوا في الأرض مفسدين كد كتفوا دورا كسا كنا ماسو سابا والله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wataala ya fi mana kuma ina ganin abinda za mu iya ɗauka kenan a cikin karatunmu na yau in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya gobe insha Allah ma ci gaba ko kuma mu karasa tafsirin ayan akwai tambaya ɗaya biyu insha Allah sai mu amsa. Na'am.
Shi ne mai tambaya yake cewa akramakallahu Allah ya kara mu da lafiya da san annabi. Mata ne take jini har kwana goma sha bai tsaya ba malam ya azumin ta gida to dan wa yana tambaya cewa a mata ne take yin jinin al'ada mata ne take yin jinin al'ada a tsawon kwana goma sha biyar bai tsaya ba to idan ya kai yawan kwanaki goma sha biyar wanda addinin musulunci ya riga shar'anta shi ne yawan kwanakin mata na jinin al'ada to shi kenan yana kaiwa kwana na goma sha shida an ce dama ya za ta yi wanka ta yi tsarki ne sai a fara neman magani yanzu wannan shine abin da za a yi yanzu za a neman magani za ta ci gaba da ibada kuma mijinta zai iya zuwa mata a wannan lokacin sai dai dan adam yana da tsani haka na Allah ya saka da alheri wannan yana so ma da ya dan kara ma mutane bayani game da shafa turare da azumi saboda yana ta ganin abin kamar ko ba kyau ne ko ya to yana neman karin bayani dan wa yana tambaya kan hukuncin shafa turare a cikin watan ramadana shin babu kyawu ne ko ko yaya ne to abin da za mu iya faɗa a kai shine turare baya cikin abin da shari'ar musulunci ya faɗa cewa yana karya azumi baya ciki sai dai idan zai zamanto zai rika cutar da kai to shi ko musulunci wala tulqu bi aydikum ila tahalluka ne bai yadda mutum ya wurga kansa zuwa ga halaka an gane wannan ko kafin akwai turaren da idan mutum ya sa sai ma haka yana sa mai ciwon kai ban sani ban ana fami yana wayan turaren a garin nan saboda karfinsa in mutum ya shigo wurin ma sai ga wasu na fita haka in akwai mata ma sai ga aljannun su ma wasu yana tashi to irin wayannan turaren yan uwa sai a dan ja baya da su din haka sai sai a samu wanda bai kai wannan din ba
ba tambaya ta karshe wanda yana so ya ji bambanci tsakanin mu'jiza talhisa karama mu'ana muqala
wayannan zai je wurin malaman sufaye ne nan wurin tafsirin alqur'ani an gane ko yana tambaya ne akan bambanci tsakanin mu'jiza da karama da wane ne makamantan wayannan abubuwan wayannan zai je wurin malamai ne domin karatu ne mai zaman kansa za dai kawai mai magana kan abubuwa guda biyu in aka ce mu'jiza aba ce wanda Allah subhanahu wata'ala yake karfafan annabinsa da shi an gane wannan ko ita ce mu'jiza ai daga ajazu ne an gane ko daga ajazu ne ai mai gajiyarwa gagara koya ko akwai wani wanda zai iya koya cewa yanzu idan yayi haka da hannunsa ruwa ya zubo akwai dai akwai wanda zai koya ya ɗauko sanda ya buga ma wani dutse sai ruwa ya fito? Gajiyarwa. Wannan shi ne mu'jiza. Ya gajiyar da mutane, saboda ka ba wani wanda zai iya koyan wannan. Amma ita karama, Allah su aika gama daga sunan kamar yadda shi yake faɗa. Daga sunan za ka gano Allah ya karrama mutum ne. Allah ya karrama mutum sai ya gudanar da wani abu ta hannunsa, ba wai ta dabararsa ba. an gani ko shi kuma ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya bai wa wani annabi to ya halatta ya iya gudana ta ɗaya daga cikin al'umma a matsayin karama ba a matsayin annabta ba an gane ko kamar misali tafiya akan akan ruwa ko tafiya akan ruwa tafiya akan iska duka Allah subhanahu wataala yakan yi ma wasu daga cikin al'umman annabi Muhammadu a matsayin karama ba a matsayin mu'jiza wasu ba annabawa ba ne sauran yin hausa sun da ya magana a kansu zai kara bin malamai ne wayannan sai su kara yin bayani a kansa insha Allah akwai dan uwa jiya bayan mun tashi a nan wurin yayi magana akan cewa mun yi karatu akan ana ganin Allah subhanahu wataala a zuciya ko wani abu makamancin haka shi yana ganin yana da jam saboda shi shi basallafi ne ko wani abu makamancin haka dan uwa ina son mutane su fahimce mu nan wurin karatun ba wurin karatu ba ne na ƙungiyanci mutane fahimta nan wurin karatunmu ba wurin karatu ba ne na ƙungiyanci ba ma yin karatu a kan ƙungiya kaza ko ƙungiya kaza ko ƙungiya kaza mu ba haka ba ne kuma dukkanin abin da muke ƙoƙarin faɗa a wannan wurin muna iyakan ƙoƙarinmu mu kawo hujjoji an gane wannan ko sani da kasantuwan cewa wannan bawan Allah da yake da inkari akan abin da muka faɗa cewa za a iya ganin Allah a zuciya ko za a iya ganin Allah a mafarki ko wani abu makamancin haka ga maganar da Ibn Taymiyyah yake faɗa Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafin sa Majma'u Fatawa mujalladi na mujalladi na uku nake kimsa da so mujalladi na biyu shafi na 337 Ibn Taymiyyah yana faɗa a wannan littafin yana cewa a faman kala inna ahadan minan nasi yarahu duk wanda yace ɗaya daga cikin mutane zai iya ganin Allah faqad zama annahu a'zama min Musa bin Imran to wannan ya kudurta a ransa cewa yafi annabi Musa dan dan Imrana wa da'awahu a'zamu min da'awa man da'a anna Allah anzala alayhi kitaban min sama kuma da'awan wannan mutumin ta ma wuce da'awan cewa da wasu suke yi na cewa Allah ya saukar musu da littafi in ji wane in ji ibn taymiya in ji ibn taymiya yace wan nasu fi ru'ya ala salatati aqwal yace mutane akan ganin Allah sun kasu zuwa gida uku فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jagorori sun taba kan cewa Allah subhanahu wataala ana ganin sa ne ido da ido a lahira abinda mu ma muka faɗa a nan wurin kenan haka ne sai dai muka ce akwai wayanda suka tafi akan cewa ana ganin girman Allah ko ana ganin Allah da zuciya ibn taymiya ya kawo shi yace lakin yara fil manami yace sai dai ana ganin Allah a mafarki wa yahsulu lil qulubi kuma yana faruwa ganin Allah a zuciya min al mukashafati wal mushahadati in ji wane ibn taymiya ba shehu ibrahim ba kai mana adalci wurin tafsirin ba na kungiyanci bane ba na kungiyanci bane in ma kana tunanin zaka zo wurin tafsirin mu ka ji muna magana akan kungiyanci ba za mu yi ba ba akan haka muke ba kawai abinda muke kokarin yi a nan wurin shine idan akwai wani abu wanda ya shige wa mutane du ko ko wasu suka yi kumbiya kumbiya za mu fito da shi ba abin da ya sha min kai da fahimtar ka ko kai dan izala ne ko kai dan dariƙa ne a karatun mu na je bai hau kai dan dariƙa ba wanda suke da awon hakika ne majuna adalci sai da haka akwai ma littafi da aka wallafa shi littafin sunansa allazina ra'awullaha fil manami wayanda sunan littafin kenan wayanda suka ga Allah subhanahu wata'ala a cikin mafarki har Allah yayi magana da su daga cikin wanda suka ce sun ga Allah din nan akwai imamu ahmad ba imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a littafin nan yau duk wanda yake muke muke da contact da shi a whatsapp daga cikin ɗaliban ilimi na wannan garin za su gana ta tura littafi na tura maka kaga littafi na tura maka na tura wa malam isma'il na tura wa malam yakubu wanda na tura malam yakubu saboda na san wayan da yake yan izala ne suna tare da malam musa malam musa ya san malam yakubu na tura masa akwai wani malam aliyu yana nan shagon telolin nan shi ma na tura masa na tura wa liman na tura wa malam ma malam na kasu mun duba cikin whatsapp din ku za ku ga littafin sunan littafin wayanda suka ga Allah subhanahu wataala kuma Allah yayi magana da su a cikin mafarkin saboda haka ba maganar dariƙa bane wannan magana ne na ilimi kai in baka yi karatu ba dan wani kama hanya mana kai karatun za ka ga littafin yana da feji wurin ɗari bakwai da wani abu ko muna magana da wani ɗanwa yake cewa zai zo a koya mai littafin na ce na tuba na ce na tuba ko san da ga littafin nan mu ba ma koye koyen littafi ga littafan nan cikin wayan nan yan uwan da na lissafa malam isa na tura masa na tura wa malam muhammad duk wani wanda kake kusa da shi cikin wayan nan da na lissafa din nan na tura wa malam ahmad dan wurin malam aminu alkasim ina faɗan sunayen ne saboda waɗanda duk ka sai ka san su suke kusa da kai ka neme su tura maka littafi ka karanta ba matsala bane na dariƙa ko izala wannan matsala ce ta ilimi matsala ce ta malaman duniya ga ibnu taymiya yana tabbatarwa saboda ka dan kai kana izala kana ganin cewa abin da muka faɗa ba daidai bane ya rage naka ba ma faɗan abu dan wai wani mu burge shi ko a ko dan mu samu yaban wani ba ba ma haka ba abin da aka daura mu akai bane kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara tsarkake zukatanmu duk wanda zai zo wannan karatu ya zo da zuciya ɗaya ya saurari karatun da zai masa amfani duniyarsa da lahiransa wannan shine abin da zamu iya faɗa abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu bi rahmatika alwasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wa liwalidina wa limashayikhina wa la ayyamat al-muslimin ala ahya'i minhum al-amwat wa tabi bayna wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin صلوا على النبي الكريم الحمد لله الحمد لله mai sarkawa malam da akwai isa bai da muke fada muna cikin lokaci na azumi lokaci mai girma lokaci mai albarka lokaci na amsa addu'a lokaci na nunnun kalada na aiki na himarinki saboda ka karbe wata da wannan lokaci musamman a wuri mai alkhairi irin wannan da aka karanta alkur'ani littafin Allah aka fassara ma'anoninsa ga al'umma aka gargaɗi mutane aka yi musu wa'azi aka jawo hankalinsu aka dawo da waɗanda suke tafiya a karkace su dawo kan hanya wuri ne mai albarka saboda kafin mu tashi inda muna tare da mala'iku yi kokari mu baiwa addu'a muhimmanci kamar yadda muke baiwa karatu din muhimmanci kowa da damuwarsa kowa da bukatunsa kowa da ciwon da yake damunsa ko yake damun yan uwansa ko iyayensa ko iyalinsa ko mun zo wurin da yake idan an zo tashi za a yi addu'a an gama aikin alhairi to ana so a wurin kuma a didi wurin da addu'a kamar masallaci ne an gama sallah to kafin a watsa tunda an yi aikin alhairi to sai a didi abin da aka yi da addu'a in Allah ya za a samu dacewa wannan wuri kawai masallaci ne ko masallaci ne ma ke addu'a Allah wani ji biya wa kowa bukatar Allah shi ya yi wa kowa da mota Allah ya wa kowa yadda yake so Allah ya kare mu ya kare kasar mu Allah ya kare al'ummar mu Allah ya kare shugabannin mu Allah ya kare zirga zirgar mu da na ƴaƴan mu duk gaba daya kullum Allah ya samu fita lafiya mu dawo lafiya iyaye da suka riga mu Allah ya gafarta musu Allah ya jaddada musu rahama Allah ya sa suna tare da manzon Allah mu kuma Allah ya sa rayuwar mu da ci gaba da tafiya daidai irin yadda shari'a ke so wanda kuma ba sa tafiya daidai akwai sabani ko sabawa ko karkacewa a cikin tafiyarsu to muna musu addu'a Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya daidaita su ba abin da ya fi karfin Allah bane ko jiya jiya na cewa da ai lalatacce ne a waye gari yau kuma ya zama cikin ainihin mutanen kirki masu halin kirki masu aikin kirki wanda kuma kowa zai dinga yabansa to Allah ya sa mu zama haka duk gaba daya albarkar mazan Allah Allah ya sa dukkan mu nan masu arziki ne na duniya da lahira Allah ya sa babu dan wuta a cikin mu Allah ya sa ba matsayaci a cikin mu albarkar mazan Allah duk abin da yake hannun mu Allah ya sa masa albarka duk abin da yake hannun mu Allah ya sa ya zamanto ingantacce wanda zai amfane mu ya amfani wasu albarkar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam alam na shahada inna anzalna بسم الله الرحمن الرحيم لن نشهد صدرك وبعنا ان توفيق بارك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا اردت ان تقوى الى ربك فارغب نازلنا في ليله القدر وما ادراكم عليه القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي تام للفجر masu taimakawa malak da sauran malamai Allah ya saka musu kai masu taimakawa a sauran wuraren tasirai daban-daban daban-daban Allah ya saka ma kowa da alkhairi albarka manzon Allah da cikin iyayen malam da iyayen mu duk gaba daya Allah ubangiji ya bamu abin da zamu taimaka wa mutane wanda zamu taimaka wa addinin Allah albarkar salatul fatih Allah ta sallama ala sayyidina Muhammad fatih lima ربنا آتنا في الدنيا حسنة